الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على النبي الكريم الراحمين يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى ارحمهم في الارض يرحمكم من في السماء انصتوا رحمكم الله باب من اجاز صلاه الصلاه باب wanda wato ya halatta wato salata sai a salatu guda uku take uku ƙauli ta ala saboda faɗin Allah ta ala da yake ce asalamu shika marrata ne ma'ana cikan da za a yi a dawo da aure to saki biyu ne ko mutum ya saki matarsa saki ɗaya to sai ya iya dawa da ita in kuma saki biyu ne shi ma zai iya dawa da ita to shi Allah yake cewa fa in ta kun bi ma'rufin aw tasrifun bi ihsan eh ko a rike ta da ma'arufi da kyakkyawan wato zama kyakkyawan hali au ta tsiri ko kuma a sallin masu bi hitan da kyautayi wato dai kad dai a rabu wato baran baran in ma dai rabu ta samu wato a kyautata eh galin muzubai abdullahi bin zubai su yake faɗa fi maridin cikin wato marar lafiya kallaka da yi shiga sai ce la'ara an tarisa mututatahu mututatahu yace ba na ganin wace yi mata take bacci za ta yi gado in shi Abdullahi bin Zubair to galo shaji galo shaji yace a shi kuma yace tarihu za ta gaje shi in ya mutu to galo bin shurub ma shubru mata ma malam bin shubru mata shi kuma yace eh tazawwaju yace aure idan kadatar iddat idan idda ta kare ba za ta aure ba zai kafin karewar idda kala na'am yace eh haka ne da yaure ga yanzu idda ta kare kala yace a rayata ta bani labari in ma ta zojul akhar idan wato ɗaya mijin nata na biyun ya mutu eh za ta yi gado to shine abin da ya ba ki fatawa wato kamar da duk malamin ya falaji mu irsu hamilan zauje ne ma an ci halatin wahidatu eh to faraji ash-sha'i to sha'i ya dawo an zalika daga wannan wato abinda wato ya faɗa domin a nan kaga abin ce a jinsa ya ce ya yi tarisuhu ko da ya ce tarisuhu kaga kenan ya dawo kamar yadda shi ne kirmani ya yi bayani ma'ana ta gaji mazan guda biyu da wancan da ya sake ta cikin wato ya sake ta ba lafiya to ta ƙara idda shi kenan sai ta aure shi ko dama a rashin lafiya ya shige da sai aure shi kenan shi kuma wannan da'awa shi ma sai ya mutu to ka gani to shi ne wasu suka ce a to sai ta gado biyu duk ta gaje su wasu suka ce a ba ta gado biyu ba eh to shi aji shi ne sai dawo daga wannan wato ra'ayin حدثنا عبد الله بن يوسف اخبرنا مالك عن ابن شهاب wato maliku ya karbo daga ibn shahab anna sahal ibn sa'id as-sa'idi cewa sahal dan sa'idu dan sahal sahal dan sa'adin sa'idi ya akhbarahu ya bashi labari anna uwaymiran al-ajlani cewa umayr uwaymir al-ajlani jaa ya zo ila asim zuwa ga asim bin abi dan abi eh kaga wancan sahal bin sa'ad bin sa'ad sa'idi ne shi kuma umar waimur al-azlami ya zo mun asim kan ajiyin ansari mutum madina fa qala lahu sai ce shi ya asim ya kai asim ara'aita ka ban labarin marajulan mutum ya je gidansa wace waje da imra'atu sai ta amma matarsa waje da ma imra'atu ya rajula sai ta mu wani mutum tare da matarsa a ya kutulhu shin ya kashe shi fa tattulunahu kuma ku kashe shi tun da yake ya yi kisan kai am kai fa ya fa'al ko kuma ya zai aikata ya su yana tambayar sa ne ma'ana mutum ne ya gidansa ya samu wato iyalin tare da wani to shi kenan zai kashe shi su ma in da ya kashe shi in an zo shi ma ya masa haji a kashe shi tun da ya kashe mutum ko ko ya zai yi salli ya asin an zalika rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace ya kai asamu ka tambayan mun manzo Allah sallallahu alaihi wasallama me ya hukuncin wannan to fa sa'al asimu an zalika rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai asimu ya tambaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an zalika ga wannan wato tambaya eh to fakari har rasulullahi sallallahu alaihi wasallam masaila wayannan tambayoyi sai manzo Allah sai ya nuna yaki ya nuna wato kyamar wato wayannan tambayoyin ma'ana manzo Allah bai ji daɗin wannan tambayar ba eh wa abaha kuma ya aibata wannan tambayar hatta kabura ala asim har dai wannan abin da ya faru da wajen manzo Allah abin yayi tsanani ga shi wato asim asim sai zama da bai ji daɗi ba ya shiga cikin wani yanayi domin ya zo wa manzo Allah da abin da wato abin bai wa manzo Allah daɗi ba to shine sai yake wato to shi ke shi shi wannan abin da asim ya ji to shi sai ya nauya a wurin sa abin da ya ji daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to fallan ma raja asim yayin da asim ya koma ila ila ahli zuwa ga iyalin sa ya koma gida ja uwairu sai umayyu uwairu ya zo fa qala sai ce ya asim ya kai asim ma za qala laka rasulullahi sallallahu alaihi wasallam me manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga maka dangane da tambayar da nake kaje kai masa magana da na gaya maka ce ka tambayo min manzo Allah me hukuncin ta dole ka je me manzo Allah yake maka fa qala azim sai azim ya ce ai lam tajni bi khairin wannan da ka zo tambayan nan da ka zan je manzo Allah na je ne manzo Allah baka zo min da aiki na alkhairi ba kad kariha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam masalatu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ki wannan tambayar da aka miki ya nuna damuwarsa allati sa'altuhu wa sun tambaye shi alhagare ta kala uwayin birin sai uwa mai ce wallahi na rantsa da Allah la an tafi ba zan hali ba hatta a sa'alahu an haske na ji na tambayi manzo Allah ni da kai na alhaji wannan tambaya fa azbala uwayin birin sai uwayin birin ya gabato ya zo hatta a ta rasulullahi sallallahu alaihi wasallam har ya zo gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wasu annas manzo Allah yana cikin mutane fa kala ta ce ya rasulullahi ya manzo Allah a rayu ta kabal labarin rajulun mutum ya je gida waje da ma imra a cikin rajula sai ya samu wani mutum tare da matarsa a ya katulhu shin ya kashe wannan mutum ba ta tuluna hu kuma ku kashe shi dan ya kashe wannan mutum am kaifa ya fa'alu ko kuma ya zai aikata to fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam zalla sallallahu alaihi wasallam yace qad anzalallahu fika Allah ya saukar da wato wahayi fika a cikin lamarinka wa fi sahibatika lamarin matarka fazhab je ka tafi fati da ka je ka zo da ita kala sahalu malam sahal ya ce sai suka je suka zo fatala ana sai suka zo sai suka yi li'ani shi da ita wa ana ma'an nasi ni kuma ina tare da mutane lokacin da suka yi hakan muna ina tare da mutane inda rasulullahi sallallahu alaihi wasallam a zaman zala sallallahu alaihi wasallam to falan ma faraga yayin da suka tsare daga wannan li'ani kala uwaimiru sai shi uwaimiru sai ya ce kazamtu alaiha ne mata ƙarya ya rasulullahi in amsarsu ha in dai na rike ta in na rike su su ne mata ƙarya to faɗan lagaha sai su ke ta talatin suke uku qabla an ya amara hu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sun gaba manzo Allah ma ya umarce shi qala ibn shahab qala ibn shahab yace fa kana tilka sunnatul mutalla'inaini wannan ita ce sunnar wato masu la'ani su miji da mata eh domin kamar yadda muke faɗa a cikin wato fikihu wato wanda suke cikin haramci haramci ta bibi eh wanda yake cewa mutum abu uku nan mutane uku na wani da wani abu daban eh bayan ya ya kawo inda wato suka haramta na nasaba to wanda suka haramta na shayarwa to wanda suka haramta na na sarakuta eh sai kawo wanda suka haramta na jam'i sai kuma ya kawo wa'anda suka haramta na wani abu daban su ne guda uku makuhu ya fi iddati mula'ana a zuwa jin da ji sallah ne sallah to matar da aka aura cikin idda to wannan haramci ta biyi mutum ya aure ta cikin idda kuma ya je ya sadu da ita tana idda ya yi aure ta kuma ya sadu da ita to wannan ba aure kuma har abada ba za su sake aure ba sai mula'ana wasu aka yi li'ani miji da mata suka yi li'ani kuma ba magana aure sai azwajin nabi sallallahu alaihi wasallam fatan annabi sallallahu alaihi wasallam wa azwaju ummahatukum ko eh mutum zai aure babarsa aure aure babarsa eh Thank you. حدثنا سعيد بن أفيل قال حدثني الليث قال حدثني أفيل عن ابن شهاب قال أخبر ابن شهاب يشي أخبرني أرس بن الزبير وقت الزبير يا بان لاباري أن عائشة شانا أن عائشة أخبرت مسابات لاباري أن امرأة وهو أن امرأة رفاعة القرجي ما رفاعة القرجي جاءت تازو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تازو بما زال صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله يا مزالة إن رفاعة sun dai ka gane rifa'ata dallaka ni ya sake ni ka bar ta dalaki yanke shiga na eh shiga barci wa inni ni kuma na shatu badahu abdurrahman bin zubair al-quraji ni kuma na aura bayan ya sake na aura abdurrahman dan zubair al-quraji na aure shi wa inna ma ma'ahu mithlu al-hudbat kadai dai inna ma an ce anan mu za akwai wato ma'ahu inna ma kuntu ma'ahu ko inna ma ba abu mutum da ya zama tare da shi kamar wato alkudubata wato gefen hannun riga wato ana fassara shi da cewa kamar irin wato gefen hannun riga ko kuma irin wato ko zanin gado ko ko labule ya zama ya dage zan nan kuma ai ba ta tsayawa wato kinaya ce dai na cewa shi ba namiji ba ne eh ba zai ba zai iya kusanta ta ba قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلك تريدين ان ترجعي الى رفاعتها ايش اه me yiwa ce ke dai na fahimci kina nufin za ki koma gun rifa'ata sai ta ce eh mazala ta ce la ba zai yiwu ba hatta ta zuka usail hatta ya zuka usail da tiki wata zubi uke la ta hu har sai ya dandana ya zuma ki ke ma kin dandana kasa ma'ana sai an yi saduwa saduwa ta aure saduwa ingantacciya sannan zai yiwu ta halatta ta koma gun wancan mijin domin tun da ta auri wannan mijin mijin wannan aka ɗaura aure ba zai iya saduwa da ita ba to wannan auren ba zai sa ta halarta ta koma gurin wancan mijin ta na farko da ya masa take uku ba shine maza Allah yake ba zai haka ba حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني القاسم بن محمد عن عائشة قاسم بن محمد يا كبر عن عائشة الله يجزي إيشا أن الرجل شاء ولا مسلم لك امرأته يا كما تسلسل ثلاثة تكي أكو fata zawwaje sai ta aure to fadan laga ko shikenan sai mijinta ya sake ta to fasu ilan nabi sallallahu alaihi wasallam sai aka tambaye shi aka tambaye annabi sallallahu alaihi wasallam a tahillu lil alwali al awwali shin za ta halatta lil awwali ga mijinta na farko kala la sai manzo Allah ya ce ba za ta halatta ba hatta ya zuka usailataha hatta ya zuka usailataha kama zaqal awwali a sai dai ya ɗanɗana ya zama su kamar yadda na farko shi ma ya ɗanɗana ma'ana sai sun yi saduwa aure saduwa ingantacciya sannan zai yiwu in ya sake su su kowa gurin na farko amma don an yi aure wato miji bai sadu da matar ba don an ɗaura aure ta tare eh to kaga wannan ba za ta koma gun masu mijinta na farko ba Thank you. babu man khayyarar nisa'u babu wanda ya ba matansa zaɓi eh ma'ana ko su zaɓe shi ko kuma su zaɓi rabuwa da shi faƙon Allah ta'ala da faɗin Allah ta'ala da yake kulli a zuwa da yana gaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa su gaya matanka in kun tunna su rinnar hayata duniya wa zinata ha in dai kuna son kuna rufin kuna son rayuwar duniya ne da kawar duniya kayan adon duniya to fa ta'alaina to ku zo umarci kunna ba ku jin daɗin duniya ku tsare kunna kuma in sallame ku sarahan sallama jamilan wasu suke wato mai kyakkyawa sai tasrihum bi ihsani فشيء حدثنا عمر بن حفص حدثنا ابي حدثنا الاعمش حدثنا مسلم عن مسلم عن عائشه مسلم يا كبو daga nana Aisha radiyallahu anha Allah ya ji ta قالت tace hayyarna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ba mu zabi sallallahu sai muka zabi Allah wa rasuluhu da manzansa falam yudda zalika alina sai wannan zaben da ya ba mu to mu ko muka zabe shi bai kidan ya mana wani abu akan wannan ba ma'ana bai kidan ya mana cewa wai take ne ba eh ba take bane حدثنا موسى بن جون حدثنا يحيى عن اسماعيل حدثنا امير امير اما مسروق قال مسروق يتي سالت عائشه ثلاث من عن عائشه عن الخيرة بتوى الزاجي فقالت تتي خيرنا النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم انه يا با مزاجي ko mu zaɓi zama da shi ko ya sallame mu sallama ke kyawa afa kana ɗalaƙa cikin wannan zaɓin ya zama shika sai kala mutum malam mutum yace la ubali ni dai ban damu ba a khayyatu ha na ba su zabi wa wahidatan daya ne aure atan ko ba take dari ne ba da an ta ta ni bayan ta zabe ni eh sun ta zabe ni ma'ana ba magana take a ciki
وعلى نيته وفضل الله عز وجل أكثر وقال أصدقك كل صلاة جيدة وقال الإسلام بقوله وأصدقك كل صلاة وقال أوفى بقوله المعروف وقال أهلك تسأل النبي صلى الله عليه وسلم أن أبوي أحسن رسولنا يأمر في أولادي بقراءته
babu za ƙala farar ciki ne hukunci idan wato miji yake masu farar ciki na rabu da ke ausar raha ciki ko kuma na sarraha ni ki tafi awul haliyatu ko kuma ko kuma ki ke mu hukunci ya ce awul bariyatu ko kuma a ce wato a bako kawa ce to duk dai irin wayannan kalmomi menene hukunci aw ma wani bi tsara ko kuma abin da ake nufin shi shiga da shi فهو على نيته فيلا بسوا نيته وقول الله عز وجل فضل الله عز وجل ذيك الشيء وسرهوهن وسلميته كتكيس سراحا سكي جميلا كتاوا وأسرهكن وسكيكو كما إذا وقال الله يالا سكي سراحا سكي جميلا كتاوا وقال كما إذا الله يكي فإمساكم بمعروف aw tasrihum bi ihsan rikewa da ma'rufi ko kuma sallama da kyakkyawar sallama aw fariquhunna ko kuma a rubuta su bi ma'rufin da ba su kyakkyawa ne wa qalat aisha sunana aisha take cewa kad aliman nabi sallallahu alaihi wasallam hakika annabi sallallahu alaihi wasallam ya san anna abawayya cewa iyayena lam yakuna ya amurani bi firaqihi ba su kasance za su yi umarni na da rabu da shi ba domin manzo Allah da ya tare iyalan sai ce su je tambayi iyayen su gashi ya ba su zaɓi shi ne Aisha take cewa ai ta san ita ko ta je gida ba iyayen su ba su ba ba su ba su shawarar cewa ta rabu da manzo Allah ba
Thank you. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بهذا فإن فإن سمعتها ثلاثا فلوت حتى تكفيها لولا غيرها Thank you. فلم فلم يضرني إلا أنة واحدة لم يجدني إلا دين حق جد التوحيد الأول فقال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنسين لتوحيد الأول حتى يكون الآخر
babu wani ƙarin rasu an talai haramu babu wanda yake masu su ke haram sai gare ni wa ƙalar hasan malam hasan yake bayyana su wato shaidarsa ko haka yi ko bayyana su da niyyatu ko to kala hakan kala hakan yace niyyatu niyyarsa ga abin da ya faɗa niyyarsa ake ita za a la'akari da ita wa kala ahlul ilmi ma buta malaman suka ce idan dan laka salatan idan ya shiga saki uku faqad harumat alayhi to wannan ta haramta gare shi fasammahu sauran su suka ambace shi wannan suke guda uku haramun haramun duk dalagi da shiga eh wal wal firaki kuma da rabuwa walaysa hadha kallazi haramu ta'am wannan bai zama ba kamar wanda zai zama ya haramta abinci eh li'annahu saboda cewa shi dai la yuqalu lit'amin lit'amin illa haramun ba za a ce da abinci wanda yake na halal a ce haramun ba eh eh wai kari ne mu tsallaka tara amma za a faɗa wa mata da aka saka a ce ita haramu haramun ce domin in ya sake ta ta zama haramun a kan sun ta gama idda inda ko kuma in kake uku ne ta haramta gare shi wa qala la faɗa fi talaqi fi talaqi talatin cikin saki talatin har uku la ta hillu lahu ba za halarta ba ta halarta da shi mijin nata ba ta tanci hazo gangairahu haka sai ta auri miji wato waninsa wa qala zai malam zai ce haddathani nafi nafi ya zantar da ni kala yake kana ibn umar abdullahi dan umar ya kasance idan su ila idan aka tambaye shi an man tallaka salatan wanda ya saki saki uku kala sai ce law tallaka marata aw ghayra me hana ka sake ta saki ɗaya ko saki biyu fa inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam fa inna annabi sallallahu alaihi wasallam amara ni da haka ya umarce ni da wannan eh to fa in tallaka ha in dai haka sake ta salatan saki uku to harumat ta haramta gare ka hatta ta yi ha zojin gairaka har sai dai ta auri wani miji ba kai ba inda har ya kai sake uku to ba ta ba ta ba ta dawo gidan mijin ta ne masu sake uku ba sai ta auri wani mijin kuma ta tare tare da mijin حدثنا محمد بن حدثنا ابو معاويه حدثنا هشام بن عروه عن ابيه عن عائشه قالت لنا عائشه تجي wato islamin wata ya karɓo daga babansa babansa yake ya karɓo daga nana aisha nana aisha ƙarar ta ce kallaka rajulun imra'atu wani mutum ya saki matarsa to fa ta zawwaja zawjan gairu sai su zai ta auri wani miji ba shi ba to shi kuma mijin nan da ta aura shi ma faɗin laƙa sai su ke ta wa kana kuma ahu wa mithlu al-hudbati ta zama zai tare da shi kamar hudba kamar da yadda muka faɗa a ciki na ya ce wato ta rashin wato iya kusanta iyali falam tasilmihu ila shayin ba su sadu da wani abu da gare shi ba ba su sadu da wani abu wato gare shi ba su yi duhu da suke nema abin suke nema a wajensa ba ta samu ba ta ce falam yalbas bai daɗe ba an tsallaka ha sai da ke ta fa a tutun na biya sallallahu alaihi wasallam sai su zo annabi sallallahu alaihi wasallam fa kare sai ya rasulullah ya manzo Allah inna zauji san dai mijina dallaka ni ya sake ni wa inni ni ko ta zabo su ga zaujan gayar hula a wani miji ba shi ba fa da kalabi sai ya dukuli ne ma na kare da ni amma walam yakuma hu illa mutul hudwati ba abin da ya kasance tare da shi ta zai misalin wannan hudba ma na rashin daiwa su iya kusantar ta falam ya karabni bai kusance ni ba illa hanatu sai dai dan wani lokaci shi ma hanatu ishara ce ta lokaci wato ya kan kankani wato wahidi kan guda daya lam yasilni ni ila shay'in bai sadu a gare ni bai samu wani abu dai daga wajena ba fa ahillu li zawji al awwal shin na halarta ga mijina na farko suna tambayar manzo Allah fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ita la tahilli li zawji al awwal li zawji al awwal ba za ki halarta ba ga mijinki na farko hatta ya zuƙa al'asar ukai da sai har sai dai ɗaya mijin naki na biyu ya ɗan ɗan ɗan zuma ki wata zuƙi ita ya ta ke ma ki ɗan ɗan ɗan zuman sa to sannan sannan za ki iya koma a gun mijin ki na farko.
هو مصدر أن أن أن يتلاقى أن النبي صلى الله عليه وسلم بثبوت في حديثه كريما مجادلا أكلت مجادلا وأكل على إنسانها وكان من ذلك مجادلا بل يموت أبدا إلا النبي من نفسه ولا أقول لكم أنا بلغت رأي النبي صلى الله عليه وسلم أن الله إلى أن تتوبا إلى الله بأن تدعوا نفسك وتأخذ المشرك إلى أزواجه لكونه بل شريك أقلا
wai ce gomu a samar su take damu samar su take damu wajen mugana sai mugana ta na gari a bismillah shigo ya ci maka ko da mara isa ne da alhamdulillah sharɗan ɗariƙa ba a ba mutum ɗariƙa sai an gaya mutum ɗariƙa in ya yarda sai a lantana wasu idan ka karɓi ɗariƙa ba ka fita ba ba lokacin da zai zo ka ce kai gagari ka daina ba a yin haka kasar dini zai ke nan kasar dini biyu ba a haɗa su da wata dalila ba za ka mutu jani a cikin ta wata dalila ba ta kaɗai za ta yi kasar dini uku ba biyar wani waliyi ya yi ko mutacce in ba ya da ziyara ziyara ta neman madadi eh amma duk waliyai suna da girma ko za ka iya ziyartar su amma wasu ɗaka zuwa ga mazala kai shi su jani kowane dan dariƙa kowaye da yake dariƙa shehin sa shine wasu da su zuwa ga mazala kuma wasu da mugun mazala sai su jami shi kuma wasu da ba a raba kafa ka je kana nema a wannan sana in sai ka rasa ma baki ya in ka tafi ka koma can to can ba za a karbe ka wajen da an san ga daga inda ka tau don kuma in ka dawo ba za ka kuma shiga ba dole ka tsaya kai gida sallah akan lokaci cikin jami'i sai da inda hujji uzurin kuma da shari'a ta yi ka yi da wannan ne ku da hannunka wani ya shiga da shi ya san shi Allah ku alhamdulillah إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله إلا فوق أيديهم لا بأس بذلك في الجامعة لازم يسعى في اليمم الوظيفة الفكر إنما العلم شوف جناب العباد لا ترى fa'azla yanzu yana daga cikin sirrin da rika tijaniya yanzu ka gare ni ne na baka ɗariƙa yanzu amma niyaba ne wajen tijani niyaba ce amma yanzu ban san ce na fitar da kai ba ko mun girman halifa ko mun girman shehi bai sai ce ya kore ka daga ɗariƙa ba sai dai in ka ka ka ka ka ka karya wa'annan shafi ko sharadi ɗaya daga sharɗan da ka yarda da su idan ka karya kuma ka ƙi ka tuba to ka ka fitar da kanka ka fahimta to ka riƙe lazumi da wazifa da zikirin juma'a dama ka iya ko na san dama kuna yi kafin a ce ka zo ka karba Allah ya sa mu zama da cikin sabon shi Allah ba albarka Allah ya ba na'am da ai mala isa ga fiya mala isa fata ya salatu fati a mala ima Alhamdulillah.